ربهم لنهلكن الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل zance dai har yanzu yana nan akan abinda Allah ya ce ba mu labari na tsakanin ya tura annabawa ga al'ummatai daban-daban kamar yadda yake cewa wallazina min qablihim la ya'lamuhum illa Allah waɗanda ma suke kafin ku su waɗannan adawa da su dawa da mutanen annabi nuhu al'umma ce da sai Allah kaɗai ya san su kuma su ma an tura musu manzanni da kuma Allah ya hakaito mana irin yanda me su manzannin suka ringa faɗa me kuma su al'umma suka ringa gaya musu daga cikin abin da manzannin suke ta faɗa suna cewa abillahi shakkun yanzu ku shakka kuke a cikin tauhidin Allah mai tsaye da samai da kasai a yi shakka cikin kadai tashi su kuma mutanen suna cewa a a a inna hanu illa basharun antum ma antum illa basharun musuluna ku ba ko manzanni in ji mutanen ku ba kowa bane sai mutane kamar mu ba komai kuka fi ba ku zo ku ce shi Allah ya sa Allah ya Allah ya aiko ku su ko manzannin da Allah ya sake gaya mana cewa sun mayar musu da martani suke cewa a'a eh kamar yadda kuka faɗa din mu mutane ne amma lakin Allah ya mulmu ala man yasha'u min ibadi Allah yana ganin dama yana baiwa yana wata irin daukaka yayi kyautar baiwa ga wanda Allah ya so to yayi mana wannan da cewa mu annabawa ne mu manzanni ne to wannan dai maganganun ake tattakai kai kawo har yanzu a cikin su sai anan qala alladhina kafaru bi rusulihim sai manzannin da suka suka gaji da maganganu su faɗi magana annabawa su ajiye musu magana kamar dutse su kasa taɓa ta to da ya kamata a ce idan kai musu magana hujja to ita hujja ya kamata ka ya kusa ka nuna bata zauna daidai ba yanzu da suka ce musu faɗi ne samawati wal ardu Allah makagin samai da ƙasai to ya kamata su challenge din wannan kalmar da annabawa suka ce Allah makagin samai da ƙasai Allah makagin samai da ƙasai ai ga makagin da samai da ƙasai wani ko kuma a tarihi su wani ko gunki wani ba su da challenging a kan ba sa kai hari kan hujjojin annabawa dan ba za su kai harin ba zai iya kaiwa ba da abin da annabi zai kawo ajiyayye ne kamar dutse ba zai iya ɗaguwa ba sai dai a shiga wani hauragiyar kuma yanzu kamar nan da suka gama da jin hujjojin manzanni sai suka ce kawai la nukhrijannakum min ardina wala kawai za mu fidda ku daga wurinmu shikenan ba wata magana mu mun gaji da a ce hujjojin duk mun ji sun tabbata amma dai mu kawai ku fita ku mana kasa mu to su yan ina ne babba mun ji Allah yana cewa Allah baya aiko mu zo sai dan ƙarya sai dan ai ƙarya ba sai dan binnin ma to ku fita ku bar garin su su ina ne garin nasu ba nan ba to ko wannan shine hujjojin duk daban-daban ga haka nan suka cewa annabi annabi shu'aibu la nukhrijannaka ya shu'aibu wallazina amanu ma'aka min qaryatina za mu fitar da kai daga garin mu hakanan suka gaya wa annabi lutu akhrijuhum min qaryatikum hakanan suka gaya wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa iz yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka ko su fidda kai da haka suke ta faɗa shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara annabta alamun annabta suka fara zuwa wurin sa lokacin da ya zo wajen waraka yake gaya suka zo da Khadija suke gaya masa irin alamu da annabi ya fara gani sai shi yake cewa ina ma ina nan ina ma ina nan a raye kuma ina ma ina da ƙarfi na lokacin da mutanen ka za su gore ka su fidda kai daga garin nan annabi ce awa mukhrijiyahum yanzu ni dan dangi dan cikin maka a ce za a fidda ni sai ya ce ƙwarai ko za a fidda kai ba wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi sai an nemi a fidda shi sai an yaƙe shi sai an gaba da shi to haka dukkan waɗannan abubuwan suke ta dinga faruwa ga annaba to nan ma abinda Allah yake hakaita mana shine cewa manzanni da suka dinga kawo hujjoji ga al'ummatai in suka gama ji sai su kai kawai dai mu fidda fu daga garin nan shine mafi shine maslaha aula ta'uduna bi millatina sharadin da zai sa ba za mu fidda ku annaba daga kai kai annabi kowane annabi daga garin ba sai dai idan ya dawo cikin addinin mu waɗansu na da wannan abin nan akan wannan kalmar aula ta'udun na fi millatina ko kuma ku dawo addinin mu wato da can suna yi suka fita kenan na kashe mutum ya dawo a wa abu yana iya ɗaukar ai dama yana yi ne ya bari to dawo inda ka bari a annaba ba su taɓa bautar wani abu ba Allah ba tun da suke to kalmar ko ku dawo ba magana ce ake ake sakinta akan sai abin da mutum ya bari ba a'a ko abin da mutum bai taɓa yi ba ana cewa ka dawo yanzu aka ce mutumin ne mutumin mutumin mutumin gusau bai taɓa zama a Kano ba amma rannan Allah ya taimaka sai ya zama ya samu wani aiki a Kano sai ya dawo Kano da zama gaba daya yanzu aka ce ina wani ake ce ai ya koma Kano to da cin yin a Kano yake ya koma Kano ai bai taba zama a Kano ba idan ana koma ana cewa an koma wa abu ko da ba a taba yin sa ba da to shi ma annabawa da su waɗanda suke cewa aure ta udu mafi millatina ko kuma ku dawo addinin mu ba su taɓa yin addinin nasu ba cewa dai ku bar wannan kiran na addinin musulunci ku zo ku shiga addinin mu to ba za mu kore ku ba to wannan shine abin da al'ummatai suke dinga gaya wa annabawa to me Allah ya ce wa annabawan da suka ji wannan wa auhayna ilayhi fa auha fa auha ilaihim rabbuhum sai Allah ya yi wahayi ga annabawa yace ba suna cewa za su fidda ku ba kyale su mu za mu kudda su wa auha ilayhim la nuhli kanna zalimina su daga ƙasar suke cewa za su fidda ku muku za su fidda za mu fidda su daga duniyar gaba ɗayan jahannam za mu halakar da duk azzalimai masu wannan maganganun to
ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد kuma an mun fidda mun halakar da azzalumai mun fidda su daga gari Allah ce lanuskinan na kumul arda za mu zaunar da ku ƙasar ƙasar da aka fitar da azzaluman min ba'dihim bayan halakar da su zalika wannan a ce azzalumi mun halakar da shi mun mai da nagari a gurbin sa ba ku kaɗai ba annabawan Allah liman khafa maqami duk wanda ya ji tsoron makami tsayawa a gabana ko kuma makami tarakkubi cewa ina tare ina kallonsa duk abin da yake ina kallonsa shine shine shine makami baban huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat duk wanda ya ji tsoron Allah ya zama cewa yana kallon Allah duk inda ya yana yana kallonsa to in kai wannan tsoron idan al'umma ta ji tsoron Allah kenan zai kauda azzalimai ya mai da su a gurbin su ko waɗannan almazilan azzaliman ne duk makamansu za a kauda su ka zama kai za ka amfani inda suke alkawari ne Allah ya zalika liman man aka makami duk wanda ya ji tsoro na Allah ya ji tsoron zai tsaya gaban Allah ya kuma ji tsoron Allah na kallonsa ya bi dokokin Allah Allah ya ce to shi ma zan mai da shi a maimakon azzalimi inda azzalimai suke yanzu azzalimai ne suka cika duniya to ma idan mutane suka cika duniya da imani za a share su a mai da su gurbin su duk daular sai zama ta musulunci ce kawai amma kuma ga sharadi sai an tsaya sai an ji tsoron Allah an ji tsoron tsayawa gaban Allah ya zama shi kadai aka sa gaba wannan da kaga maka babban makami kenan ashe kuna neman za ku siyo makamai ku kasashen musulmi ku siyo makamai da abubuwa da za ku tanadi a'a ku ji tsoron Allah shine tanadi eh shine tanadi in kuka yi wannan Allah kuma shi ya muku aiki shi ku kun san ba da makamai yake aiki ba da kumfa ya kun yake aiki da za ku sai a ci muku yakin da kumfa ya kun ku kuma abin da ake so ku kuma ku doki Allah shi kuma zai muku maganin su haka ya faɗa yanzu ana sun ce za mu fidda ku daga garin mu ku annabawa Allah ce muka yi wahayi ga annabawa cewa ku rabu da su za mu halakar da su ko mu mayar da su a gaban a maimakon mu mayar da ku a maimakon su ku zauna a inda suke ku amfani duk abin da suke amfani da shi ya zama naku amma fa wannan ya tabbata ne ga duk wanda suke jin tsoro na zan musu haka ba sai ku kaɗai ba to واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد wastaftahu annabawa na Allah sun ga tura ta kai bango an ƙi musuluncin tsangwama da ake wa waɗanda ma suke musuluncin ta yawa istaftahu sai suka nemi fatahi mana suka nemi nasara a wurin Allah rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin annabawa suke cewa Allah ka ba mu buɗi ka ba mu nasara tsakaninmu da mutanen namu ka kawo mana dalilin nasara istaftahu in an ce annabawa ne suka nemi wannan fatayin kenan ko kuwa su kafiran ne istaftahu su suka ringa wai saboda rashin kunya har Allah suke ce Allahumma in kana kaza Allah ka raba tsakanin gaskiya da ƙarya wai tsakaninmu da annabawa ka ji ba Allah ce to sun nemi wannan to saba kullu jaddarin anid eh nasarar ta zo duk wani jaddari mai taurin kai mai tsaurin ra'ayi akan musulunci khaba ya taɗe mun azabta shi yake nan masu cin yi roƙon ansa to من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد idan aka halakar da kafiri a duniya azaba ta ishe shi kenan kowace irin azaba duk yadda mahalakar ta zo masa da tumbukewa da tsawa da gargajewa wallahi wannan azaba ba komai bace ba ya gama da wannan min wara'ihi jahannam ai amamahu jahannama gabansa kuma jahannama ce tana nan ta yi ruri jira take a kai mata abinci domin wara'a tana zuwa da ma'anar gaba tana zuwa da ma'anar baya dai ita kadai nan dai da ma'anar gaban ta zo amma amma irin su wa min wara'i ishaqa yaquba ai kaga da wa min ba'd ishaqa kenan to wannan haka nan kuma da wara'a ta da gaba ta zo bayan kafiri ya sha azaba ta duniya ya tafi lahira to a gaban nasa kuma akwai jahannama akwai jahannam tana nan tana jirarsa idan ya je Allah ya ce yusuka za a shayar da kafirai min ma'in da wani irin ruwa wani irin ruwa ne ma'in sadidin ruwa wanda yake na surka ne wanda aka hada shi da mugunya da jini da ruwa da tankame da abubuwa daga shi nan marasa kyau an ce ruwan da yake kwarara daga cikin cikin na mikin cikin yan wuta kuma in sun ji kishirwa shine abin shansu يتجرأه أنا تيلس تامسا يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ يتجرأه dan wuta na kwalkwala ɗaya bayan ɗaya makwarwa don ba daɗin haɗewa kowace guda ɗaya in ya kwalkwala la ya kado ya su guhu baya kusata ya iya haɗe shi ya kadu tana da wani abu daban in ji larabawa shi ne wani ba yake cewa an hawiyya hazal asir ma hiya lafzatun jarat fi lisanai jurhumin wasu udi إذا استؤملت في سورة النفي أثبتت وإن أثبتت قامت مقام جهودي إتا كادا idan lokacin da aka ce kada kaza kamar ka ce kada aliyun ya ƙau to bai faɗi ba ya kusa ya faɗi kuma kada aliyu lam ya kad aliyun ya ƙau to ya faɗi kuma sanda aka yi nafayi iza nafat asbatat wa iza asbatat nafat yanzu nan ya kadu sana barkihi ya zahau bil absar kaga ba a sa nafayin bayi to anan ya kadu yana kusata to da an ce kuma la ya kadu to sai a ce har ma ya abin ya afku ma can ya kusata ne nan kuma har ya afku ya kada ya kau aliyu aliyu ya kusa ya faɗi ya faɗi ba kenan amma la ya kadu ya kau ai baya kusa gusata sai sai ya fadi tashi kenan ya Allah ya ai ya fadi ma kuma sanda ka sa ladin to ya tajarruhu wa la ya kadu yusibu dan wutan na kwarkwadan wannan abin shan amma la ya kadu baya kusata yana wucewa sai da kyar yana wucewa da yamma wa yatihi al-maut min kulli makanin mutuwa tana zuwa dan wuta azabar da za ta sa duk azabar da ta zo za ta iya zama wannan za ta kashe shi da a duniya ne amma a lahira fa da yake ba Allah ya hukunci ba mutuwa ya ce wa ma huwa bi muwayyid ba zai mutu ba a lahira ba zai mutu ba amma azabar ta kai a ce ta tafi da ransa saboda tsababan tsabar kaurinta da tsabar girmanta amma Allah ya ce wa ma huwa bi muwayyid ba zai ayyo in an mutu ai za a huta idan dan wuta ya mutu ba haka yake so ba ba zai mutu ba amma azabar ta kai a mutu wa min wara'ihi kuma dai bayan wannan azaba kenan bayan jahannama bayan shan mugun ruwa na sirkame bayan azaba wadda take samu sa wadda kamar ta kashe shi kuma ba zai mutum ba bayan wannan akwai kuma wata azaba daban ba su ba min wara'ihi azabun galizun duk guda daya ai ya kamata ba in an zo wajen daɗi ne za a yi ta jin daɗi a yi ta jin daɗi a hango kai ba in an zo wajen rashin jin daɗin ba a yi ta hango rashin jin daɗin a guje shi kuma dan akwai lokacin da yanzu zaka tattara rigarka ka girka a guje ka guje wannan abin da ake faɗa eh daga zarar ka bar abin da kake wanda zai iya kai ka kana kuma daga zarar ka doshi abin da zai iya tsere da kai da irin wannan ka gama an gama da cikin Allah ka ba mu iko to مثل الذين كفروا بربهم mm.
أعمالهم كرماد اشتذت به الريح في يوم عاصف أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء mm.
ذلك هو الضلال البعيد مثل الذين كفروا بربهم misali sifar waɗanda suke kafirai dangane da ubangijinsu aka ce a amaluhum aka yi badali ai ma- misalin ayyukan kafirai wajen ubangiji sai Allah ya ce misalin aikin nasu karama da kyakkyawan aikin kafiri da ya yi wanda ya fi kowanne kyau a duniya irin wanda Allah yake so to wannan aikin shine ya zama karamadin kamar kamar toka istiddar bihin riyahu wanda iska mai karfi ta sheƙe wannan tokan fi yawmin asifin kuma dama a wata rana ce wani lokacin da guguwa ba ta kakkautawa a cikin rana ne yini mai tsananin guguwa la ya ƙadiruna mimma kasabu ala shay idan sun je gaban Allah ba su da ikon su samu amfanin abin da suka aikata a duniya na kowane iri ba su da shi wannan shine misali dangane da aikin kafiri duk aikin da kafiri zai yi irin wanda idan musulmi yayi Allah zai gode ya yaba masa ya kirga masa shi ya aje masa shi a lahira to idan kafiri yayi ranar alkiyama sai ya zo ya ga cewa ina waɗanda suke taimakon marayu marasa uwa marasa uba wanda suka shiga wahala sai a musulmi su ɗaɗɗaga hannu sai su tashi ga ayyukansu na sun yi su kuma sai su ƙari ma mun yi irin wannan ba ana yin abu ba a gari a ce a, ja'iha ta samu ƙasa a dinga kawo musu ɗauki ta abinci da magani da komai a ta kawowa to su ma ai su ga wannan aikin irin wanda musulmi suka yi sai Allah ya ce a su aikin ko aikin naku iska ta sheke shi shi ne ɗin iska tarbiyyar ya hauki yau mai asifin iska ta sheke shi a wani wata rana mai tsananin guguwa ba ku da shi ba abin da za ku iya samu a yau to wannan shi ne aikin kafiri kafiri ne kawai yake da irin wannan sigar ko ko musulmi na ɗan shigowa ciki shi ma ranar lahira ɗin ya yi aiki irin wannan kuma ya zo yana neman sa a ce ba ka da shi shi ma iska ta shi shi akwai dukkan mumini musulmin da ya yi aiki wanda aikin da ya inganta a ce dan Allah kamar sadaka kamar abin da ya shafi taimako da duk abin da ka sani irin wanda Allah yake yabawa sai ka yi amma ba dan Allah ba shikenan ko me ma yau ya wuce ba ana magana sadaka ma ka zama gangaren ma na karatun alqur'ani ka zama gangara na karatun alkurani ko kuma gwani wajen fassara alkurani kana gaya wa mutane abin da Allah yake haka yake faɗa wallahi an ba dan Allah kake ba zaka je ranar lahira baka da komai an shirya da abin da ka faɗa kai kuma baka da komai wannan ayar ta shafi kowa manzon Allah sallallahu alaihi faɗa cikin hadisin muslim yace farkon wanda za a fara yi wa shari'a shine mutumin da ya san qur'ani ya san qur'ani da kyau ya san shi ya karanta shi ya san abin da yake ciki ya je wa Allah Allah ya tambaye shi ya ce to me kai da abin da ka ai ka sani sanin da muka baka me kai da shi ya ce Allah ai na sanar da mutane na yi kaza na yi kaza ya ce eh kai amma kai dan a ce gwani sewa ne karatu sewa ne iya fassara sewa ne karatun alkur'ani ba an wani zai buɗe baki kai kuma kana jin haka kana jin haka da za ka je ma inda za a yi wannan abin inda ka san ba za a faɗi wannan abin ba za ka je ba za ka je dan a ga gwani na ya zo to wannan Allah sai ce don haka ka yi kuma an faɗa ba an faɗa a duniya ba yanzu kuma me kake nema a wurina sai ce a jaki ta fuska kai shi wata jami'a wannan ba abin tsoro ba ne wallahi abin tsoro ne mu bar aikin Allah dan Allah aikin da dama Allah ake yi wa to mu bar shi Allah mu kai wa haƙura idan na duniya za ka yi kai wani abu na duniya ba shi kenan ba. duk wani abu da za ka yi na duniya dama ya zama duniya ka nufa kuma don duniya ake sa amma na Allah ka bawa Allah sadaka za ka yi yanzu yanzu gashi nan kuna kallo abin da ake ciki mutum ne ya zo mai dukiya zai cici mutane daban da yawa da dukiyarsa ya iba wallahi akwai akwai sha'awa cikin wannan kuma ana masa fatan alheri amma sai ya zo shi zai ɗauko 'yan jarida shi zai ɗauko 'yan kaza a zo ana cewa wani da kaza kaza zai ka duk wannan abubuwa to da ma a ce bayyanawar ba aibi ba ce idan da ya nufi don wani ya ji wanda baya yi yayi amma shi har zuciyarsa dan Allah yayi zan za mu ji a gaba ai Allah na yaban masu ma bayyana aiki dan ai koyi da su to amma kawai ka faɗa wai dan kare zama ba a san kayi ba to shi kenan an san kayi duk media ta ɗauka wani shi ya kaza wani shi ya kaza duk inda ka zara ce ai mun ji a kaza ce eh wallahi ka gama shi kenan ranar alkiyama da ka je kana neman wani al'aurin Allah wannan wallahi din da kai da kace kaji dan ita kai to an gaya ma kuma kaji kuma kai ka san ba gurin burin Allah ya san ya san an gaya ma to wannan sai an ba hankali dan haka ayyuka gaba ɗaya na mutum na mutane guda uku ne kala uku ne dukkan wani aiki kala uku ne kuma kala ɗaya tak shine yake kaiwa kala biyu duk zubewa suke kala na ɗaya mai zubewa aikin da aka yi shi ba kan shari'a kan koyi irin na manzan Allah koyarwa irin ta manzan Allah ba shari'a ba ta ce a yi ba kai ka kirkira ka yi to waye ce ka yi bare ka nemi lada a wurin wanda ya ce ka yi in ka nemi in Allah ne ne da shi ya ce ka yi ba annabi ba shi ya ce ka yi ba to in ka tashi neman kuma lada wurin waɗannan ake abinda Allah ya sanar ya ce annabi ya gaya muku ayi a nan ake neman alheri kai kuma duk ba wanda ya gaya ma wannan ba abin da yake da jingire da Allah da annabi to tafi ka nemi ladan ka wajen wanda ya sa ka kai ka ji daya kaga ga aiki kayi shi lafiya na komin kensa fa aikin komin kensa in ba shiryawa ta Allah da manzon Allah a ciki ya faɗi sai a samu kuma ga aikin Allah ne ya ce a yi annabin ne ya sanar kuma ka yi shi daidai yadda aka ce ka yi amma ana samu kuma ya zama ya faɗi shi ma saboda baka yi shi dan wanda ɗin ya sa a yin ba ba ikhlasi ka yi shi da ƙa'ida da komai na yadda ake so a yi kaza sallah ce a sadaka ce ai me duka yi shi amma ba dan Allah ba to ai ba inda za shi wancan kuma ko da dan Allah kai kuma amma ba kai shari'a na Muhammadu ba shi ma kuma yaya to duk haka abin yake zaka kyakkyawan aiki shi ne guda ɗaya wanda aka yi shi da korewa da shirya ta annabi sallallahu alaihi wasallam dan shine ne mai shari'a hannunsa shari'a Allah take to da it kuma ka yi shi dan Allah to wanda ya samu wannan certificate din guda biyu yayi daidai da shari'a kuma dan Allah aka yi shi shikenan to in ka kula kusan duk ayyuka ma na alkhairi ai da ma can an samu koyarwa su ne daga annabi su taimakon nan su menene duka an samu koyarwa su ne to ka yi shi dan Allah shi ya rage ma ka yi shi dan Allah shi ya rage ma abinda kuma kake zaton wannan ko jama'a ce suka ce ayi ko al'ada ce to nemo wajen malami ka je ka ce wannan ya zo daga horo daga Allah ko daga annabi in bai zo ba a je ɗauki wanda ya zo da Allah daga Allah daga annabi in kuma ya zo yi to kuma in za ka yi ka yi dan Allah to Allah ba mu iko zalika huwa dalalul ba'id a ce bawa ya yi aiki ba dan Allah ba ko kuma aiki na kafirai irin wanda iska ke shekewa wannan shine bata batan ma manisaci to ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز Allah ya ce alam tara yanzu ya annabin Allah baka yi duba ba ko kai mai sauraro baka duba ba annallah khalaqa samawati wal arda bil haqq hakika ubangiji ya halici sammai da kuma kasai bil haqqi da gaskiya kaji dai na kaji ana magana khalaqa samawati wal arda dinnan sammai da kasai to da abin da yake tsakanin su duka ai dan aka ce ga sama ga asa akwai wani abu tsakanin ta ko to to da su samman da kasan duka khalaq Allah ne ya halice su bil haqqi kuma wannan tsarin shakalin sama da ƙasa da abin da yake tsakaninta kowace halitta ba haka take kai ma haka kake baka da sama baka da ƙasa ba abin da ke tsakanin su ko me ma yana da wannan komai yana da sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su kakka rinka kallon sama kawai komai ma yana da har abin da ba a gani ko kasuwanci akwai sama riba mai yawa akwai ƙasa ba riba akwai tsakiya daidai daidai komai akwai sama akwai ƙasarsa akwai tsakiya ayyuka na mumini akwai ƙasa can wanda yake shine koma baya zalimin li nafsi akwai muqtasid dan tsaka tsaki akwai kuma sabiqun bil khairat na sama da haka komai akwai sama akwai ƙasarsa akwai tsakiya to Allah ya ce baku kalli cewa Allah ya halicci samai da ƙasai da gaskiya ba in ya sha yuzhibkum tare da sanin kun san Allah ne ya halitta sama da kasai kuma kuke kin bauta masa to in Allah ya so yuzhibku zai iya tafi da ku baki daya duk wanda yake duniya gaba daya a waye gari Allah ya share shi babu shi ya share shi wayati bi khalqin jadid kuma a waye gari yau ku ne gobe kuma ba ku bane wasu ne sababbi kar wanda su ko banda Allah ba wanda suke yi to wannan wahala ne a kai ka kalli akwai wahala wata ko gidanka kace za ka canja gaba ɗaya yau gobe ka sa sababbin kaya ka hadu da wahala bari a ce kano da a kwashe kano gaba ɗaya kaf da kayan kicinta a sake sababbin kaya a kwashe najeriya duka kai kasan da aiki to a kwashe duniya gaba ɗaya in ji allah ya zo da sababbin mutane da sababbin tsari akwai wahala ya ce a ma zalika alallahi ni a wajena ba wahala ma zalika yin haka a wuri na yace laysa bi azizin ba wani abin wahala a ciki ba abin da zai buwa yau to وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص alkur'ani kenan daga waccan tattaunawa ta annabawa da suke da manzanninsu Allah ya cirace mu daga nan ya zo ga ƙarshen duk wanda ya zama ba daidai ba jahannama ya tashi muka zugo kuma gaya mana sakamakon aikin da aka yi shi ba don Allah ba ko da kafirci ko da riya daga nan kuma yanzu mun faɗo za mu koma fagen lahira gaba ɗaya Allah ya ce barazu lillahi jami'an duk wani wanda Allah ya halitta za su bayyana gabi gabana gaba ɗayansu ba wanda zan manta da shi jami'an kaji barazu lillahi bayi za su tashi gaban Allah jami'an gaba ɗaya dubi iya isa na wani irin magana ma da aka yi ba bayi da sannu za su tashi ba barazu har sun tashi ba mai magana da ma shi Allah da mari da muzari'i da na gaba mustaqabal duk ɗaya ne a wurin Allah abin da yasa kake cewa kayi ko ina yi ko zan yi saboda idan ka ce abin da baka yi baka ce na yi to ka ita iya yiwuwa lokacin ya yi baka ne to ka yi mana ƙarya ko kuma lokacin ya yi kana nan amma baka da ikon yin wannan abin to Allah ko in ya tashi magana abin da bai yi ba sai ya ce ya yi saboda lokacin sai ya zo bai isa lokacin ya ki zuwa ba kuma mai iko ne zai yi kuma shi yana to irin nan wannan kalma kenan barazu har bayi sun bayyana gaban yanzu Allah da yake wannan magana kamar ga muka mu bayyana mu ne muke ganin aikin na gaba amma shi abin da duk zai faɗa haka za a yi haka kuma zai zo barazu lillahi jami'a bayi za su bayyana gaban Allah baki ɗayansu idan sun bayyana sai Allah anan ya hakaito mana sai ya ce dan alkiyama ita wato fage fage fage channel channel ne nan kuma inda aka ɗauko mana yanzu an ɗauko mana labarin tattaunawar waɗanda suke kafirai manya manya da ƴan ƙananan su in sun bayyana gaban Allah a cikin wuta ashe suna kus kus kus a cikin wuta ƙananan su kaiwa ainihin manyan magana su ma manyan su dawo musu da ita idan an gama kuma sai a ba wa shaidan shugaba na matsiyata Eh mana sai a ba shi dama kuma a ce to shi kuma ya yi hudu ba ga mabiyansa tunda duk hukun Allah da duba ma yan cikin wannan hudu ba amma zai musu magana kuma su ansa masa anan dai farkon tattaunawa tsakanin ƙananan 'yan wuta da manya-manyan 'yan wuta Allah ya ce faƙalar du'afa'u sai raunana waɗanda suke masu raunin bin shirya wanda suka bi shirya ba ta Allah ba shirya ta shugabanninsu na kafirai sai su ce lillazi na stakbaru sai su faɗa ga waɗanda suke su sun yi girman kai wa suka yi girman kai sun yi girman kai wa annabawa sun yi girman kai wa ainihin su waɗanda suke yi kasan ita shari'a ko kuma shi shugabanci a kafircin ma a kafircin ma akwai babban kafiri akwai karamin kafiri amma duka kafirci suke ba wani zancen kuma a ce ga kafircin wanda wannan kuma duk an kafirce wa Allah to sai waɗanda suke manya-manyan kafirai suna yin girman kai ga waɗanda suke ƙananan kafiran a nan duniya to sai ƙananan kafiran ranar alkiyama a cikin wuta sai su ce fa hal antum mugruna anna min azabillahi ne shai yanzu ku in ji ƙananan kafirai a ranar lahira duk suna cikin wuta yanzu ku manya-manya na kafirci ba za ku iya wadatar da mu daga azabar Allah ba wani abu daga azabar Allah ba a ce yanzu ku ne manya ku dan kare mana wani abu ku ce to kun ɗauke mana wani abu daga cikin azabar Allah ba za ku yi mana haka ba sai manyan kafiran su ce ƙalu sai su ce lau harana lahu la harana ku yawuwa da musa musa ida da mun dan san muku sa'idan mu ma da a ce a duniya mun zama nagari da mun mai da ku nagari tunda mun san kuna bin mu in mun faɗa za ku ji to kuma a nan ma da ba mu zama nagarin ba muka zo nan muka samu kanmu to yadda muka samu kanmu haka kuka samu kanku da da yar kafa da za mu arce da mun ce ku taho mu tafi sai ce sawa'un alaina dan haka bari ku ji mu gaya muku sawa'un alaina ajazu'ina am sabarna mu firgici mu ce wayyo Allah mu firgita ko ko mu ce mun yi haƙuri Allah mun yi haƙuri ya ce Allah duk suka ce duk ɗaya ne da a yi haƙuri da a rashin haƙuri da a ihu da a rashin ihu da a nemi taimako da a neman rashin taimako duk ɗaya ne Allah ba abin da zai mana malana min mahis ba mu da wata makarɗaɗa ba mu da wata mafaka ba mu da matsera ku bar kanku yadda kuke mu ma haka za mu bar kanku Allah kiyashe to وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم فلا تلوموني ولوموا فاستجبتم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وقال الشيطان to kuma banda bayan yan wuta sun yi magana tsakanin manyansu da ƙananansu sun tattauna akan matsayin akwai mafita ƙananan sun nemi akwai mafita wurin manyan manyan sun ce ba mafita da mu da ku duk ɗaya ne sai kuma shaidan shi kuma Allah ya ba shi dama Allah ya ce ƙalar shaidan shaidan shi kuma iblis ya ce lamma qubiyal amr yayin da Allah ya gama komai dan wuta ya shiga wuta dan aljanna yana aljanna sannan ake wannan magana yace inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi ku waɗanda aka rinjaya shaidan cikin rinjaya kuna shaidan yace kuna zargi na ne da ni ne na batar da ku kaga mutum tun anan ma wallahi ya raba hanya da shaidan yace kuna zaton ni ne na batar da ku inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi Allah ya muku alkawari cewa in kun bi shi zai muku sakamako da inda kuka ga wanda ba sa nan suke suna aljanna shi ya ce in kun bi shi haka zai muku to bai ce sai ya cika muku alkawarin ba saboda cika ai ya cika ma alkawarin asana yan wutan ba suna wutan yan aljanna ba suna aljanna ba wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum ni kuma ne muku alkawarin cewa ku yi komai ba komai ba haka shedan ba duk wanda shedan yake ziga shi abin da yake ji kenan yi ba komai mami dan imani imani kanshi imani imani ne yi ka tuba duk shedan ne yake gama wannan yace to ni kuma ne muku alkawari fa akhalaftukum na ce ku yi ba komai gashi kuma kun yi da komai ni na saba muku alkawari dan haka mata na bi alaikum min sultani amma ku sani ko da ni na saba alkawari na gaya muku abin da ba daidai ba kun zo kun tadda ba haka ba to ma kana ni alaikum min sultani lokacin da shaidan yake cewa ka yi yace ina da sultani na hujjatin ko sultani kuwatin a kanka ne akwai shaidan din da yace je ka kayi ka zalinciwa ne ya kama hannunka da karfin tsaye na ji kikiki yana jan ka ka tafi ba kawai dinkin tsaye da kanka ka tafi ba yace ba ni da sultani ba da karfi na jaku ba kuma ba ni da sultani na hujja ban ce maka Allah ya ce kar ka yi to ni wace hujja nace maka da ita ka yi wadda ka ta Allah ka dautawa ba ni da wata hujja wadda na jaka da ita dan haka kaga anan yana so ya zabe cewa to ba ni bane kai ne illa an da autukum inda wani abun da da shi ne rinjaye a kanku ko kuma da shi na samu wato nasara akan kiran da na yi muku illa an da autuku inda laifi na to kiran ku ne kawai fasta jabtu muli kuka amsa ba to wannan ko me laifin sa yanzu mutum ne ya taho da kayan ado ya caba ado na gaske ga wani mutum a gefen rijiya ko kuma gefen kwata yana tsaye sai mutumin ya taho kawai da kansa sai ya fada cikin kwata panjam yana fada cikin kwata da duk ya bata kayansa yana fitowa sai ta police station sai ya ce ina karar wannan aka ce me ya maka ice na taho da kayan ado na sai ce wai shiga can aka ce kai kuma ba yace sai na shiga to daga nan kuma ba sai a tafi gidan mahaukata ba to shedan idan da wani abun da ya yi bawa wannan ne shi ta yi ba daidai ba kai kuma sai ka ce to kai kamar wancan to me laifinsa wancan mutumin sai a ce shi jefa wannan kwata an gani illa an da autukun fasta jabtu muli cikin nan dan haka yace fala ta lumuni wa lumu anfusakum kar ku zarge ni ana cewa iblis ya bata iblis ya batar to ni kuma can ni wa ya batar da ni shi da can shi iblis da ake shi yake batarwa to shi kuma wa ya batar da shi daka shi batan bawa ne yake karɓar batan ya ga yayi masa daidai ko da shaidan din ne ya gaya masa yayi to me yasa kuma wasu basu batan ba ba shaidan kana zaton duk wanda bai bata ba shaidan din bai kawo masa hari ba shi ba ai shaidan ya kawo masa hari musamman ma sabubbuka masu daɗi ba wanda in yayi ba zai ji daɗi ba amma ya bari dan Allah ne duk wanda ya yi zai ji daɗi yadda kai maka ke jin daɗin to shi ya bari dan Allah shi ɗan kuma ya ce yi za ka ji daɗi ya ce ba za a yi ba to kai mai hana ka ce ba za a yi ba ɗin wala ta lumuni wa lumu an fusa kada ku zarge ni in ji shaidan ku zarge kawunan ku ma ana bi musu kun in kun yi ƙara da neman taimako ni ba zan taimake ku ba dan kar ku zaci wani ne shugaba a wajen ɓata nan kuma akwai shugaba wajen neman yanci babu ma an tun musu kuma ba abin da za ku iya mun ni na sani ba abin da za ku iya min ba abin da za ku iya muku inni kafartu bima asharaktumuni min qabl to kaji ma wata masarnada da wani abin da ya kamata dan adam ya faɗa ka akai wannan kalmar da shi dan ya faɗa yace inni kafartu bima asharaktumuni min qabl dama can tun a duniya da kuke ganin ni ina da tasiri akan har ku aji abin Allah ku ku hada ni da Allah a cikin tarayya Allah na muku umarni ni ne muku ku bunawa kaba kun mai da akwai shirka a ciki to inni kafartu tun a duniya ni na kafirce wannan shirkar ta ku ni ban yadda hada ni da Allah ba wane ni da Allah kaji kuma yace min kabul tun lokacin a duniya ni na san Allah ko ba a isa a haɗa ni da shi ba a ce in yi umarni yayi umarni a'a to ku kuka haɗa ni da shi kuka mai da ni abokin tarayya wurinsa kuke bi na kamar yadda ya kamata za a bi shi to ku ne kuka yi haka ba ni ne ba na haka laifinku ne a nan abin da ya kawo ku shine wannan shi ya kawo ku ta inna zalimina lahum azabun alim ko dai magana shaidan din ce wannan ko ko maganar Allah ce duk tattaunawar an yi ta an gama Allah ce duk magana dai ta kare tuka tuka tik duk wani azzalimi musamman kafiri kenan lahum azabun alim suna da azaba mai radadi a cikin a lahira Allah ya kare to wannan duka fa amfani shine in kunni ya ji jiki ya tsira akwai damar gyarawa akwai damar gyarawa a yanzu wanda duk ya tafi zuwa ga Allah Allah yana maraba da shi wanda ya bar abin da yake na Allah to kuma abin zai iya yiwa ya bari abin da ba za ka iya zama ba kawai guda ɗaya ne amma duk wani abin da ka sani na matsayi duk yadda ka kai asfalu safili na a wajen saban Allah yau idan Allah ya taimake ka zaka iya zama ka kowa girma a wurin Allah na zamanin ka annabi ne ba za ka zama ba ko me za ka yi amma bawa na Allah madaukaki a rayuwa za ka iya zama to dau hanya mana to وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام lokacin da ake waccan tattaunawa tsakanin ƙananan 'yan wuta da manyan 'yan wuta da kuma shugaban 'yan wuta gaba ɗaya shaidan kenan duk suna cikin wuta gaba ɗaya Allah ce sannan tuni mun shigar da mumunai wanda suka yi imani suka yi aiki na gari cikin aljanna duk wannan tattaunawar ba da su ake yi ba su ma suna can suna irin tasu wata dan akwai irin ta yan aljanna su ma inda kuka ji haka akwai ta yan aljanna su ma akwai ziyarori akwai tattaunawa akwai wa da cewa qala qa'ilun minhu inni qala li qarin yaqulu ay innaka lamina al-musaddiqin duka yan aljanna ne suke magana wani ya ce cika na tuno ko wani ina da wani aboki kafiri ko wani aboki mara kirki fasiki wanda baya bin Allah wai sai yake ce mu a yanzu kai ma gaskatawa za ka yi ba za ka dinga yin abubuwan nan ba sai suna cikin wannan maganganun sai ɗaya ya ce ah, ko ma mu je ko mu leƙa mu ga yana ma ina yanzu ai yan aljanna ne suke wannan magana shikenan sai ya zo ya leƙa ya ce ah wallahi in kitta la turdi na ganka kana cikin wuta da karan ka kusa ka ja ni inda kake ba dan ni'imar Allah ba da na zama cikin halakakku amma yanzu gani cikin jin daɗi Allah ya ce an shigar da 'yan aljanna cikin aljanna wanda koramai suke gudana ta ƙarƙashinta a cikinta kuma bi izini rabbihim dan aljanna yana shiga ne da izinin ubangijinsa da umarnin ubangijinsa aiki na bawa tsabarsa ba zai iya kai bawa aljanna ba sai an tagaza masa don hamar Allah domin tuni in dan aiki ne abinda za a caje ka na abinda aka yi maka a ce aikin ya biya to zai biya a biyo bashi bare kuma kai ka wani wuri a girma maka to Allah duk wanda da yi aiki na gari shi ya dora wa kansa cewa zai masa sakamako da wannan aikin da ya ba wai aikin ne ya cancanta dole sai an kai ka kaza ba a'a shi ne ya dora wa kansa alƙawari ne ya kuma zai cika tahiyyatuhum fiha salam gaisuwar yan aljanna a cikin aljanna ita ce salam kamar nan yanzu da an haɗu farkon magana salam salam to kowa salam din zai ce ko akwai salamu alaikum wa rahmatullah a salam din zai ce ita ce take bayyana ko ina alqur'ani salam din ne sai dai kawai mala'iku da suka ce salamun alaikum su an hakaitu suna salamun alaikum iftum fadkhuluha khalidin amma gaisuwa yan aljanna da aljanna salamun to ai gaisuwa akwai gaisuwa yan aljanna da Allah kuma ita ma hakan ce salam qawlan imana Allah ya ce salat magana ce daga rabbul rahim shi ke muku wannan salat din yana janna Allah sa mu a cikin to ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون Allah ya ce alam tara baka yi duba ba ya annabin Allah kaifa daraballahu masalan kaka Allah ya buga misali wani misali ne ce kalimatan aka yi badali Allah ya buga misali da kalma batan kalma ce kyakkyawa da dada aka ce ita ce la ilaha illallah babu wata kalma mafi kyau da ta tafi ta tafi ta annabi ya ce fiyayyen abin da na faɗa ni da annabawa ma gaba daya ita ce la ilaha illallah to kalma ba Allah ya ce kamar wata bishiya ce ita ma ɗayi ba kyakkyawar bishiya wannan bishiyar asaluha sabitun asalinta ya, ya kafu a ƙasa sauyoyinta sun kafu a ƙasa tana da tana da tana da kafuwa a ƙasa wa faruha amma resunan nan ta gaba ɗaya fi sama'i sun tashi sama gaba ɗaya sun bar sun bar jikinta ma suna sama tuti ukulaha kuma wannan bishiyar tana ba da abincinta da 'ya'yan itatuwanta kenan kullahi ne kowane zamani ba da abin ɗasarta take yi bi izini rabbiha da izinin ubangijinta wannan shine misali anan an kwatanta ga kalma ɗayi ba ita wannan kalma ɗayi bar sai aka kwatanta da kuma da wata bishiya ita ma ɗayi ba ita kuma bishiyar ga sifarta shine bishiyar ga- gindinta yana ƙasa ya tafi amma rassanta sun tashi sama kuma 'ya'yan itatuwansa masu daɗi kowane lokaci ɗasarsa ake yi to menene wannan kalmar dai an ce ita ce la ilaha illallah to bishiyar mecece bishiyar kai ne mana kai mumini kai ne bishiyar kai ne bishiyar muminin da ya rungumi la ilaha illallah zai zama cewa shi bishiyar imanin zuciyarsa ita ce inda kalmar ta zauna shi kuma shi ne bishiyar ita ko dama bishiyar da aka kwatanta ta da la ilaha illallah la ilaha illallah daga ina take daga Allah tushenta ai Allah ne to wannan bishiyar ita ma aka ce tushenta ya kafu amma reshenta ya tashi sama kai muminin da ya koshi da la ilaha illallah to nauyi gare shi kamar nauyin bishiyar da a ce yanzu zaka fige bishiyar da ita damfara ta kyakasa ba za ta tumɓo ba to haka muminin da ya koshi da imani sannan kuma rassan bishiyar sama yake martaba da girma da matsayin muminin ya wuce daidai inda kake ganin tsawonsa ya wuce haka shi mumini girmansa ya tashi sama ayyukansa sun tashi da haka yana inda ba inda kake ganinsa ba kamar yadda bishiyar nan kana ganinta ga gindinta ƙasa amma bishiyoyi marasanta sun tashi sama da haka duk wanda yake zaune kan la ilaha illallah da ayyukan la ilaha illallah to lallai wannan ya tabbata a imani kamar tabbatar bishiya mai tsauyoyi sannan ayyukansa suna ta tashi zuwa ga ubangiji kuma ita bishiyar nan yadda take ba da 'ya'yanta kowane lokaci ana ƙasa haka mumini kowane lokaci cikin aikin alheri yake kuma kaɓar alheri yake daga Allah akwai lokacin da yanzu bawa yana zaune zikiri alheri yake karɓa ya kwanta bacci don ya huta an ce dama an sanya baccin hutu gare ku umarnin Allah ka bi ka tashi ka ci abinci an ce dama ku ci abinci kana duk abin da mumini yake dan Allah yana da lada a cikinsa kawai to tuti kula kulla hili wannan bishiyar ta mumini kowane lokaci alheri ake dasa ita ta samu alheri kuma ta samar kullum mumini shi yana samun alheri kuma yana watsa alheri wannan sifa ce ta imani da mumini to za ka ji kuma sifa ta kafirci da kafiri mu je wa yadribu Allahu al-amsal Allah na buga misali linnasi ga mutane la'allahum yatazakkarun ko mutane sa yi tunani ka yi tunanin cewa wannan kalmar ba za ka rabu da ita kalmatun ɗayyibatin ɗin nan ta zama kana tare da ita kuma kai tabbata a matsayin shajaratun ɗayyibatin kai ɗin ma ka zama kullun alherinka neman alheri kake ga Allah kuma baya wa mutane alheri kake kamar yadda waccan bishiyar 'ya'yanta nuna nuna kuma zuba wa mutane suke yi take take yi to kullum mumini in ya saba wa wannan to ya saba wa al'adarsa al'adar mumini a same shi haka ran da aka samu mumini na tangal tangal sauyoyi sun fara yankewa Allah kiyaye kaga za a faɗi kenan to lokacin da aka zama ƴaƴan bishiyar mumini ya fara yaushi wato imani ya fara baya ba aikin alheri babu da yawa ai kaga shi ma an yi baya to yanda ya kamata a ce kowane lokaci mumini kowane lokaci kaka ce a wajen ka kai eh kaka ce ta ta- ta- ta- ta- ba- ta ibada kaka ce ta bin Allah kowane lokaci to
ومثل كلمة خبيثة كشجرة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين مم.
ويفعل الله ما يشاء Allah ya ce wa masalu kalimatin khabithatin kwatankwacin kuma kalma mummuna mara kyau wadda take akasin waccan kyakkyawa mai kyau ka shajaratin khabisatin kamar mummunar bishiya ce kamar ake cewa iccen guna ko bishiyar guna Bush- bishiyar da take mai ɗaci mara daɗi mai barci ujuti sat min fawqil ardi sifata ta biyu kuma bayan wannan an tubbake sauyoyinta daga ƙasa ko yaya aka tunkuɗe ta faɗuwa za ta yi malaha min qarar ba ta da tabbaci na zama a fauƙal ardi a saman ƙasa ba ta da shi to misalin kafirci da kafiri shi kuma kenan shi kuma kafiri duk wata kalma ta kafirci ko mai raba ka da Allah to kwatankwacinta kamar bishiya ce mai ɗaci mara daɗi wadda ke sama saman ƙasa ko ya aka tura ta faɗi to don haka aikin da ba na Allah ba kamar yadda muka ji an ce kamar toka ce a sheƙe ta haka bai da wurin zama tabbatacce bai da shi iska ma da ta zo sai ta tafi da shi kuma sannan a sha ba daɗi ba kamar waccan bishiyar mai yaya mai daɗi ba ce ba don haka kafiri ko kuma duk kalmar da za ta rabawa da Allah khabisatin ce ba wai sai kafirci ba kamar yadda can ma ko ba la ilaha illallah ba duk wata kalma mai kyau wadda Allah ya umarni da ita ita ma kalimatun ɗayyibatin ce to haka shi ma ko kalmar kafirci ko kuma kalma wadda take Allah bai yarda da ita ba za ta jawo bawa fushin Allah to daidai take da bishiya wadda take mummuna mai ɗaci to idan baka sani ba in kana ta'amali da ita wannan kalmar mara kyau to kamar mai shan wannan mummunan itatuwa ne kai ma din ita kake sha baka jin ɗaci ne dan ɗacin na baɗini ne ba na zahiri ba shi yasa baka ji shi yasa bayi na Allah su idan sun kusanci ɗanɗanan saɓo yadda kake jin ɗacin wani abu na zahiri haka suke jin ɗacin saɓo haka Allah ya sa musu jin ɗacinsa ta ku sa furzar da shi sa rabu da shi to shi kuma wanda Allah ya sa bai zama haka ba shi kuma ya- haka yake jin zaƙin saɓo Allah ya kiyashe mu to kaga kuma shi sai yasa zai zai yi wahala rabuwa da shi yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit sai Allah ya kawo wata magana wadda ita ce abin kwaɗayi na mutum ya saba da waccan kalimatun tayyibatin din Allah yana tabbatar da waɗanda suke muminai da da kalma matabbaciya ƙauli matabbaci malamai tafsiri da sauran malamai ma da yawa suka tafi akan cewa nan ana magana ne al al a kabari dan an shiga kabari to Allah yana tabbatar da ƙaunin sabi dama ƙaunin da shine tabbaci a zuci- a zuciyar bawa ita ce la ilaha illallah to idan mutum yana mutuwa ana fashewa sai matambaya su bayyana gare shi su ce to bawa ka zo to waye ubangijinka to anan ba ka da wayan ajiya ka ce ai tun anan na san dama Allah ne ubangiji na idan an je an wannan tabbayar za a dawo to memorin ka kenan na yanzu baka san memorin ka tunanin ka na cikin kabari kuma wanne ne ba to ranar a kabari ba maganar abin da ka sani a duniya sai abin da ka aikata a duniya idan mumini ne kai na Allah to yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit wannan abin da dama can kana kansa la ilaha illa Allah sai Allah ya tabbatar da kai a kansa man rabbuka ka ce rabbi Allah Allah shi ne ubangiji na ko ɗarɗar mumini ya ji ma wajen faɗa wannan in dai ya je da imanin ka ce rabbi Allah to waye annabinka kana na fa annabi na muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka tambaya za ta zo cikin sauki su ce wannan ya samu daga nan kuma ibtila'in ka ya kare ba tunda ba za a sake dawo ma a ce kuma me ba annabi da yake gaya mana wannan ya zo a cikin hadisi na bukhari da muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan sun zo sun haka sai a doki bango nan haka yayi gusa nan ma ya can ya gusa gaba daya a ce sha zaman ka sha hutun ka mumini eh mutane sun ga suna ganin sun je sun saka dan waje dan kokot ya ga san kana tawalan ka yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah a duniya ya tabbatar da ita dama mumini kuma a lahiran Allah ba zai hana shi ba ba zai ba zai haramta masa tabbatar da ba Allah ka tabbatar da mu akan shi yasa wani malami yake cewa ko fa ga wata taska da lalle mumini ya kamata ya binciko ta a nan faɗin yusabbitu Allahu allazina amanu yusabbitu Allahu to ya kamata ɗan adam ka duba ka ga a to ta ina ake samun tabbacin wannan kalmar waye mai tabbatarwa da wannan kalmar ga mumini ba Allah ba to tun nan ya kamata ka fara neman Allah ina so fa a tabbatar da ni ka amantar da ni ba wai ci gaba da addu'ar Allah ya bashi sabati tun da dai har Allah yake cewa annabi kazalika linu sabbita bihi fuada tabbatarwa Allah ne mai yi to dan adam ya nemi tabbacin Allah tunda shi ne mai tabbatarwa kamar yadda ya faɗa ne Allah ya tabbatar da wa yudillu Allahu zalimin a ranar alkiyama ko kuma a cikin kabari kamar yadda Allah yake tabbatar da tambaya bawa ya bada ita garau yadda take ta imani haka Allah yake darzar da azzalimai kafirai kenan su kuma a ce waye ubangijinka mutum ya ringa kama kame iye iye ƙarshe dai ce shine wanda dai ake faɗa ɗin dai nima shine ubangiji kowa waye annabin ka ce shi ma na imani da duk waɗanda jama'an nan suka imani da shi bai san ma waye ba an ɓatar masa da wannan sanin in ba dan haka ba kafiri ba a sai ji wannan ya rike ba ya san Allah Allah ne annabi Muhammad shi ne ma'aikin Allah a to ina ba ne mutum saboda haka Allah sai ya darzar da wanda yake azzalimai ko ba ma kafiri ba wanda Allah ya nufi zai sha wahala sai ya gargada wajen ba da ansa bayan ko ba kafirin bane to Allah saba mu bane wa yafa'alu Allahu ma yasha to kan kaji inda rikitarwa take Allah fa shi yake aikata abin da yake so yanda yake so haka zai yi to ka nemi yanda yake maka yanda kake so tunda yanda yake so haka yake yi shi ko bai dame shi ba in duk duniya zai azabta kowa ba abin da ya rage shi kai kuma zai rage ka dan zaka suwa to nemi Allah ya kare to ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار يا النبي الله كساكي كالو دي بكي كالو با إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ga waɗannan waɗanda suka canja ni'imar Allah da butulci su ne mutanen Makka butulun farko su ne waɗannan Allah ya ba su ni'ima ta rayuwa tujba ilayhi samaratu kullu shay dukkanin kulli shay dukkanin dangogin ƴaƴan itatuwa ba a maka ake shuka su ba amma kai ka ce anan ake shuka su addu'a annabi Ibrahim Allah ya karba ga ni'ima ga abu kaza ga ɗakin Allah duk suna da shi ni'ima babban ni'ima kuma da bai yi wa kowace ƙasa ba tun da ta duniya ta aka fara ta ba a yi kowace ƙasa ba har a naɗi duniya kuma ba za a yi ba su aka yi musu wannan suka yi butulci shine Allah ya ba su annabi Muhammadu ya aiko annabi Muhammadu a cikin su dan uwansu abin ganin su amma baddalu ni'matallahi kufra suka canja wannan ni'imar Allah da butulci suka ƙi karɓar sa ba su kalle ta ba ba san waye shi ba wa ahlu qaumahum darar bawa su ba su halaka su kaɗai ba suka saukar da mutanensu suka shigar da su cikin gida na halaka shine cikin jahannama ƙiri-ƙiri akwai waɗanda sun gano cewa lallai annabi muhammadu sallama annabin allah ne ko da ba su yi karatu ba ba su iya karatu ba amma allah ya ba su basira to amma maimakon su amfani da wannan basira da suka gano sai suka ce kai in mun wasa fa kuma sauran ma sa gano kuma suka gano su bi za su yi to me za mu yi mu- mu mu hau muna tattoshe duk abin da zai sa su gane tunda mu mun san abin da ya sa muka gane to kaga a hannu qaumahum sun halaka su kuma suka saukar da mutanensu cikin gidan wuta domin toshe wa mutane hanyar shirya to toshe musu shiga cikin aljanna ne kuma kai su cikin wuta ne to wannan kuma ba sai ba ku- ba sai kafirai ba duk wanda duk wanda ya zama zai san Allah ka toshe yadda zai san Allah ka hana shi wannan kai uba ne haka kawai ka tsare shi zuwa wani abin da zai halakar da shi to wallahi ka saukar da ɗanka darar bawa don haka a kula da kyau ko wani shugaba wanda ga hanyar shirya ya hana mutane bin wannan shiryar ya saukar da su darar bawa to da la- sai abu da kyau jahannama ya salaunaha waɗannan waɗanda suka saukar da mutanensu cikin gidan halaka jahannama sai gidan halaka mana ita ce za a iya salaunaha za su shige ta wa bisal qara tir a ce jahannama ce matabbatar bawa wannan matabbaci ya munana Mm.
وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله Mm.
قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار wa ja'alu lillahi andadan waɗannan mutanen makka suka sausuwa gabaninsu suka ce wai Allah yana da abokin tarayya a wajen bauta ko a wajen sifa liyudillu an sabilu dan su batar da mutane daga barin tabarkin Allah su sun dan Allah bai da abokin tarayya in sun shiga kunci sun shiga bala'i ruwa ya taso guguwa ta taso iska ta taso wa suke kira ya tsayar da su suna kiran lata ko uzza ko manata ai Allah suke suke kira to kuma yanzu wannan sa'a ce kuma su hana abota wa wannan su basu bautar ba ma a'a suna batar da mutane daga barin tafarkin Allah ne da gangan Allah ya ce to ya annabin Allah kul ga ya musu tamatta'u ka ce to ba jin daɗin duniya kuka nema ba jin daɗin duniya kuke so ba mai ce muku as yadda kuke so to ku ji daɗin haka fa inna masirakum ila nar amma makomaku cikin wuta ta tabbata dan haka wuta za ku wuce ba magana fita jin daɗi zai ƙare to wannan makalubale ne ga wanda yake ganin yana cikin wani irin jin daɗi wata ni'ima to ya- bayan wannan ni'imar sai ne ko ko shi mutum kowaye shi duk yadda ya kai da takadarci da tsaurin ido ba zai ce bayan wani babin Allah yake ba kuma ya ce bayan wannan kuma sai wata ni'ima to ta ina to kaga ku in dai amsa haka ce to sai a dau nau sai ka dauki hanyar ni'imar da ka san bayan ita sai kuma ka shiga wata ni'ima ba bawa ya shiga ni'ima abun hanawa bane ba amma ka shiga ni'imar da kasancewa ba za ta yanke ba za ta sada ka da wata ni'ima babu ko wata ni'ima da za ta sada ka da wata ni'ima in ba ni'ima ta addini ba duk halin da bawa ciki ciki ya zama tare da Allah in ya zama tare da Allah kuma Allah ya yassare masa rayuwarsa to yana cikin ni'ima ta taisiri kuma yana cikin ni'ima ta tarayya da Allah kuma ita tarayya da Allah daga nan har zuwa abada ita ba ta yankewa to ashe kaga ni'ima ba za ta yanke ba to
قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم mm, وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال kul ya annabin Allah gaya wa al'ummarka ka gaya wa bayina allazina amanu wanda suka yi imani ka ce musu yuqimu salata su fada su tsai da sallah haji wannan abubuwan da mumini da Allah zai magana da shi cikin takarimi Allah yake magana da mumini cikin karrama shi har da raba shi gare shi kulli ibadi gaya wa mut- gaya wa bayina eh allazina amanu wanda bai imani ba shi bawon waye shi ma ba da bawan Allah bane to abin da yasa Allah a nan kamar ya keɓo mumini kadai kamar shine bawan sa dan girmama shi ka gaya wa bayina kamar ya ce gaya wa bayin nan na masu girma na tare da ni ka ce su tsaye da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum su tsaye da abin da muka ci- su ciyar da abin da muka azurta su da shi Allah fa yana gaya wa yana tunawa masu arziki cewa ba wai ka ciyar da abinka ba ba fa naka nace ka ciyar ba nawa da na azurta ka da shi ni da na baka to a ciki nace eh buka yi mai kuɗi yana ganin Allah ne ya ce yayi wa- sadaka ta za- ta wajibi na ta zakat din nan amma mutum zai ga in ya buga lissafi ya buga lissafi iga kaza ne zai fita zai ci kai sai a canja calculator ko kuma a je ana fatawa ga wajen malami to kaza da shi baya cikin kaza wasu yake sai ya zaba wannan abu in haɗu da ko malamin da ko bai sani ba ko bai zare masa saboda iji abin kamar a ransa yake amma Allah yana faɗa ni na baka kuma na ce ka bayar menene abin wani abu a ciki ka ce wa bayi su ciyar da abin da na azurta su da shi su ciyar da shi sirran wa alaniyatan su ciyar da shi a koye da fili kaji ba saboda haka yin abu a fili ba wai aibi bane ba a'a kai ba dan Allah ba shine aibi eh abin da yasa wasu suke zabar yin ayyuka a asirce saboda kada ya zama shaidan ya lallabo ya sa su ji daɗin yin a fili ɗin kuma ya ɓata musu aiki shi yasa in sun yi a ɓoye ku sun yi maganin abin ya wuce ba a sani ba ma bare ya ɓata musu aiki saboda shi shaidan in ka tashi yin aikin alheri za ka yi sadaka kuma ka ga wani gagarumin abu yayyai ya ce karkayi karkayi sai ka fi ƙarfinsa sai ka zo za ka yi sai ce ina nan dai da za ka yi da can kayi niyyar goma za ka sai ce to yi biyar mana biyar ma ta yi ai kaki kaki sai ka yi goma ce ina nan dai ka yi goma eh ka yi goma to yanzu yanzu kai goma nan waye eh kai waye zai iya irin abin da ka kai ka ji ko abin da mutane sai ya ta ziga ka har sai ya sa ka kalli kayi dan a san kayi to idan yanzu ka ce a'a naki to gobe sai ya sake dawo ma shi abin nan fa yanzu ba a sani ba jibi aiki bata aikin yana nan a- a- in shekara ke za ka iya bata aikin ka ko ka yi shi saboda haka aka ce bayan Allah suke cewa yin aikin alheri ba shi ya fi wahala ba kiyaye shi ya kai an gani za ka yi aikin alherin ka yi jayin aiki ka yi aikin alherin to bayan shekara ma kana iya rusa shi shaidan babarin ka zai ba shi sa ibnu illa yake faɗa ke cewa kiyaye aiki na alheri shi yafi wahala daga aikin alherin to Allah ya ce ka gaya musu su ciyar da abu a fili da ɓoye annabi sallallahu alaihi wasallam a a zahiri a hadisai da suka zo ya fi fifita sadakar ɓoye akan ta fili domin kaga ai a cikin mutum bakwai waɗanda Allah zai wa inuwa ta al'arshi wanda ranar da ba wata inuwa sai ita sai aka lissafa ba a lissafa mai sadaka a fili ba sai mai sadaka a ɓoye sai mai sadaka wanda yake yi da hannun dama hagu ba ta sani ba kaga ku hannun dama da hagu ba tare suke ba to a ce ka miƙa wai hagu ba ta sani ba saboda ɓoyuwar abu yanda wannan sadaka take shine ya zama kai na baka sadaka kai kanka baka san sadakar na baka ba ka ba wa hagu dama ba ta sani ba kenan kai kanka in baka sadakar baka san sadaka na baka ba ai kaga ɓuya ta isa ba magana wai wani bai sani ba kai da kanka na baka sadaka baka sani ba yanzu in an zo ciniki da ce wannan nawa nawa sai ka gani alhaji alhaji haka sai ka ce alhaji dubu ɗaya ɗaya ne amma ɗari biyar da ake sayarwa ni kuma na san ɗari biyar ɗin su ah wannan yaushe ya ko haka ai ai aha sai ka ce ka biya dubu ɗaya kai kayi niyyar dan Allah wannan ɗari biyar ɗin. shi wanda ya ba zai je ya ce na da ke hancin alhaji eh amma sadaka ce ta tafi ko kuma ɗin ka je kai wani abu ba amma san kai kai ba ka ɓadda kama duka waɗannan abubuwan suna nan ko kuma ka sa wani wanda yake amini wanda zaka ce masa wannan aiki za mu yi shi dan Allah dan Allah kar ka gaya wa kowa jike na ya je yayi wannan ma ana kirga shi a cikin wannan to sirran wa alaniyatan ku yi wannan aiki na sadaka da ciyarwa a fili da ɓoye min qabli an yata yawmul la bai'un fihi wala khilal kafin wani yini ya zo kafin wata rana ta zo wannan yinin shi ba saye ba sayarwa ko ba abotaka ba ciniki bare ka ce to yanzu tun da kayan ba su siyu ba to bari yanzu in siyar a lahira ina mai saye ga shi zo shi kenan ga kuɗin kuma zan yi alheri da su babu ciniki kuma ba wani aboki da zai ebo naka ya bashi ya baka ana tare ana tare ya ɗauko ya baka to amma anan akwai magana yanzu abota ba za ta yi amfani ba kenan a za ta yi abota za ta yi wani nassi shi kuma ya ce al'akhillahu yawma idan ba'dhum li ba'dhin adu masoya juna abokan juna ranar alkiyama ita ce dai wannan yawma idan din makiyin juna ne abokan du- juna a duniya ranar alkiyama suna tashi makiya in ba masu tsoron Allah ba abotaka ta tsoron Allah aka yi a nan idan aka rabu a tsoron Allah aka tashi ranar lahira in ɗaya ya shiga ba daidai ba ɗaya zai iya ceton ɗaya domin cewa makiya ne sai mai tsoron Allah masu tsoron Allah to wannan sai masu tsoron Allah to su masu tsoron Allah kaga za su tashi ne kenan ba makiya ba za su tashi kenan me masoya to masoyi yana barin masoyi cikin azaba ba zai bar masoyi ba to ashe kenan za a yi cuta a nan aka gane haka to الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء mm,
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره لتجري في البحر بأمره mm.
وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار Sadaka Allahu Azim.
صدق الله العظيم Eh, wannan wannan aya doguwa ce kuma akwai akwai akwai haske a cikin ta na da Allah yake haskawa bayi ni'imomin da suke ciki da basu sani ba kuma alhamdulillah gashi Allah ya ya arzuta mu da zuwan malamai na malaman mu.